godiya ta tabbata ga Allah majibincin lamarin bayi nagartattu wanda ya yi dare ya yi rana ya yi haske ya yi duhu ya yi ƙoshi ya yi yunwa ya yi hankali ya yi hauka ya yi ilimin jahilci subhanallah domin Allah ne ya gaya mana wa min kulli sha'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah komai da ka sani Allah ya bibbiyo ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi sama yayi ƙasa yayi bunsuru yayi akuya yayi rago yayi tinkiya yayi amale subhanallah komai da ka sani yayi bibbiyo to muna godiya ga Allah mai wannan sifofi masu ban mamaki jalla jalaluhu ya san numfashin kowa cikin mu nan ya san abin da ke aljihunka da nawa ni ban san haka ba baka sani ma ban san naka ba amma shi mai duka fa ala ya'lamun khalaqa Allah kenan muna godiya gare shi tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta farin jaka da annabi Muhammadu mutumin da ya mace bata taɓa naƙudan mutum irin shi ba ba kuma za a kuma sake yi ba wanda ya bi shi ya tsira wanda ya kauce mai ya taɓe ya yi hasaran zuwa duniya ya Allah ka ƙara gaisuwa gare shi na aminci da salama da sahabban shi kirkaka daɗaɗa gwaraza da iyalan gidan shi da ba taɓa samun iyali irin iyalan gidan shi ba bayan annabawa gaba ɗaya da mu gaba ɗaya Allah ka tara mu cikin gidan ramaka gaba ɗaya bayan ka ƴan uwa masu girma hudu ba tana da taken wajibcin gode ma Allah kan ni'imar shi abinda na faɗa kenan da larabci wajibci tilasci sai an gode ma Allah kan ni'ima baka gode mai ba ka je ka gode ma wani shimago wani allaro daban gode ma Allah ko ku gode ma allaro Allah ka kiyashe mu Allah ya baka farce na sosa kaikai har ka yi lumshi saboda daɗi nawa ka biya Allah Allah ya baka ido fes ka gagari nawa ka biya Allah ya baka ruwan sanyi makogoro in ya bushe sai ka sha ka ji daɗi nawa ka biya Allah sannan ya baka kafa wani Allah ya murda kafa din gurgu ne ba fin shi kuma kai ba wani ya mai da shi makawo kai ya baka gani ba fin shi kai ba ai inna akramakum indallahi atqakum alim khair inna Allah alimun khabir wanda ya fi gun Allah wanda ya fi ku tsoron Allah da haka hudu ba take na mai wannan taken amma sai na fara da mu ji tsoron Allah tsoron Allah bayan da kake tsoron maciji bane bayan da kake tsoron barawo dan fashi bane bayan da kake tsoron gobara bane a'a tsoron Allah wani irin haske ne da Allah ke jefa shi a zuciyar mutum wanda ke hana shi yin abin da Allah ya hana wanda ke masa ingizo yayi abin da Allah yake so wannan shine hakikanin tsoron Allah amma tsoron maciji in kana da iko zaka sa bishiya ka dake shi ka kashe shi to tsoron Allah ya fi ƙarfin haka babu kowa a ɗaki daga kai sai kai sai mahaliccinka aikin sabo ya bayyana kace kai kai kai ai Allah na gani na fa in lam takun tarahu fa innahu yara sai ka daddara dan wani tsoron Allah kira to haka dole mu roki Allah ya mana baiwa ba wanda ke da wata daraja da kima gaban Allah sai mai tsoron shi ba ruwan Allah da shekarunka ko wani mukaminka ko wani iliminka ko geography ɗinka inda ka fito ko ƙabilarka lalalala inna akramakum inda la atqakum wanda yafi wafi tsoron Allah Allah ka ba mu takawa ya Allah Allah ta'ala ya ce in kun tsorace Allah zai ba ku mafita Allah ta'ala ya faɗa wanda ya fi ku daraja tsoron Allah suratu al-hujuran ya kuma faɗa ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halitta ku daga rai kwaya ɗaya daga wani yake matar shi suratun nisa yana nufin na hawa malam yana cewa idan ka kasance cikin ka tsoraci Allah kar ka bari idan kana inda ba mai ganin ka ka keta hurumin ubangiji sai kaga Allah ya tona asirinka Allah ka rufa asirin ya rabbal alamin inda muka yi ba daidai ba Allah ka fa mana asiri da mu masu kasawa ne ƴan uwa masu girma kudu ba ta tana magana akan wannan kusan muqaddima shimfiɗa ce tana magana ne akan wajibcin gode mu ni'mar to me ce ni'mar Allah ha ni'mar Allah ita ce ni'ima ai ma'ana wata kyauta da yake maka ba tare da ka roƙa ba misali Allah ya samar da kai dacin babu kai ai ni'ima ce dan yana son a san ka ne shi yasa ya fito da kai kuma za a san ka a fagen da ya kai ka wurin an san ka a matsayin dan kaso a matsayin dan siyasa a matsayin malami a matsayin whatever an gane yana so ya fito da kai ne a san identity ɗinka misali to ai akwai dubanni bai kawo su duniyar ba ko ba kuɗi ka bashi ba kuma ya kawo ka lokacin da ya ga dama ya ɗiba maka adadin kallon da zaka yi adadin ruwan da zaka sha tattaki da zaka yi mulkin da zaka yi ko ma me zaka yi ya ɗiba maka iyaka misali can kuma sai ya ɗauke ka cap ya raba ka da duniya ya kai ka wani ɗaki wani gida waɗanda wasu sun fi miliyan ɗaya suna kunshi a ciki yanzu shi ne kabari bawan Allah kowannen mu yana da ɗaki guda uku ɗaki na farko cikin da uwa ta ta ɗauke ɗakin ka na farko kenan ɗaki na biyu duk inda ka zauna a duniyan nan ko bukka ne ɗaki ne ɗaki na uku kabari sai ka shiga sai na shiga sai mun shiga sun ma'amatu fa akbarahu ba mai tafiya da kai mutane uku za su raka ka kabarinka dukiyarka danginka da kuma aikinka dangi za su dawo dukiya za ta dawo za a tura ka aikinka ya bi ka ka mai da hankali yana da cikin mai da hankali gode ma Allah kan ni'imin da ya mana ni'imar Allah ba za ta lasabtu ba kallo ido ni'ima ne to gode ma ni'ima kar ka saki ido ka kalli haramun dan bai baka da haka ba hannu ni'ima ce kar ka rubuta wani rubutu ko kai wani signature ko ma a ina ne don ya zamanto ƙarya cin dukiyar jama'a don ka ci amana hannu ko ka yi amfani da hannu ka ɗaga farashin kayan ka kuntata ma jama'a baya halatta ko ka rubuta rahoto wanda yake mai muni don a cutar da wani bai baka haka don haka ba ilimi ni'ima ce to kar ka mai da ilimin hanyar kuma misali cin mutuncin mutane a'udhu billah akan me wace da kai haka idan jama'a ta saurare ka lokacin hudu ba ai ba kai ce saurare ka ba Allah suke bi to ka mai da hankali da wannan matsayin ka iya da sakon gaskiya kawai shikenan ka tafi kuma kar ka jira yaban kowa kar kuma ka ji shayin sukan komawa ne ita gaskiyar tafi a kanta gode ma nimar Allah kenan yana daga cikin gode ma nimar Allah a gina ma Allah ɗakin bauta dan ya ce wa annal masajida lillah masallatai na Allah ne ka kira kowa tare da shi ba masu raya ɗakin Allah sai masu imani kamar da ke cikin sura ta tara aya da na karanta ɗazun tana cikin sura mai lamba 72 suratul jin wa annal masajida lillah sannan yana daga cikin ma'anan masallaci malamai suka ce hatta goshinka masallaci ne dan kalmar masjidu an ɗauko daga sinun jimun dalun ne idan ka shiga cikin ilimin ilimin sarf sarf sin ara jin karami dalun sajada yasjudu masjidan sajid kaida ce ta ilimi misali to amma aljami'u ka sa jin karami alu mi'ara an ba kiwo fi ko an ba kibo ɗaya ba gali kafa ba shi kuma yana nufin matattara shi yasa kowane jami'u masjid ne ba kowane masjid yake jami'i ba a fahimci wannan da kyau saboda haka yan uwa masu albarka Allah ya ni'imta ka da kuɗi ka gina ma Allah ɗaki irin wannan komai girman shi komai karancinsa wannan muna mai irin wannan aiki kyawun zato gode ma Allah ne kan ni'imar shi har bayan Allah shugabanni da sarakuna da kowa a zo a taya ka murna ai sai ka gode ma Allah ka wannan ni'ima din misali gode ma Allah ne an gane ko kuma ya tabbata cikin sayyidina Usman annabi sallallahu alaihi cewa wanda ya gina ma Allah masallaci indan Allah yayi Allah zai gina masa gida aljanna ya Allah kai ginin injiniya a yau ai mutum ne to Allah shine yake yi shine zai ce kun fayakun a wata ruwaya yace wanda ya gina ma Allah masallaci ko da gwargwadon shekar tsetsewala ne mun san tsetsewala ai tsuntsu ne wanda yake zagan shi yana kai kawo misali a cikin zaure dan firit wanda da kai kanari kun san kanari ai misali to koda girman shekan wannan tsuntsuwan ne koda masallacin girman tafi ne in dan Allah yayi to Allah zai gina mai gida aljanna kenan ba magana girman ake kallo ba ta bakin bature ba quantity ba quality matters shin dan Allah aka yi ko dan ayabe ka ko ne kaza in ka kuskura kai dan ayabe ka to kai koshoro kai aikin da babu lada dan uwa Allah tsarkake niyyarka yasa dan Allah kai ko muna kikkiawan zato dan Allah kai Allah ka sanya albarka domin bayin Allah ma su zo wata alama ce ana ma zato cewa dan Allah kai insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yan uwa masu albarka kar mu ci lokaci sama da abin da ake bukata hudu ba ba ta daukar tsawon lokaci ta muna magana ne akan wajibcin gode ma ni'imar Allah to bayan mun ji wannan ya za mu gode ma ni'imar Allah ga abubuwa kamar haka na farko a raya masallacin da sallah in ka gina masallaci in ya kai girman dan maliki misali a matsayin gari ko ba a sallah to me amfanin shi ai sallah ita ta raya masallacin to gode ma Allah na farko kenan na biyu ba kuma sai juma'a mu mm salloli biyar ai salloli biyar qur'ani ya ambaci sallah biyar a qur'ani mai girma aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wannan aya tana nufin salloli guda biyar ne yana daga cikin gode ma Allah kan ni'imar masallaci a tsaftace masallaci kar a yi ƙazanta kada idan ka ci tafarnuwa ka shigo masallaci ko lawashin albasa kar ka shigo masallaci saboda tafarnuwa warin ta na cutar da hatta mala'iku ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da gode ma ni'imar Allah a masallaci ya zamanto ana ɗaura aure a ɗaura aure a masallaci na daga cikin functions na masallaci ɗauran aure domin aure shine jigon rayuwa in babu aure babu ai duk wanda bai zo duniya ta hanyar aure ba ai an gama cutar da shi ai in kana son asali ka zo ta hanyar aure ka iya cewa ga ubana shine wane amma wanda aka haife shi a karuwanci kaga ba laifin shi bane amma an zalunce shi to masallaci na ɗaura aure a matsayin tabbatar da salsala domin salsala shine mutum je ka karanta sura mai lamba 25 aya mai lamba 54 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا الله شي متين يشي مي نسبا in ka ce nazo shine genealogy salsala ni dan wani jikan wani wanda ba ta hanyar aure bane ba shi da wannan an gama cutar da shi ko mace ce dukkanta ko ta yi kanta wajen kyau aka ce sai dai yar karo sai ka ce kai ni ba zan yi auren ta ba saboda babu salsala ƴaƴanka za su ce ina ina kakanninmu babu to to masallaci daga cikin aikin shi yana ɗaura aure tun zamanin annabi Muhammad. So ku riƙe wannan a matsayin bauta ma Ubangiji. Sannan na uku ko na hudu sanya littattafai a karantar da mutane. Ya kai mai girma limamin wannan masallaci, ya ku 'yan kwamiti masu girma, lallai daga yau in an fara ya kamata a ce an fara karantar da hadda Ƙur'ani. Za mu yi matuƙar farin ciki a ce ‘ya'yanmu ‘yan garin ɗan maliki ai sun haddace ƙur'ani a masallacin na na fatima don na ji sunan masallacin kenan da na gani kuma sai kuka ɗauko suna mai kyau fatima ta zahara bintu rasulillah albatula in aka ce da mu ce batul kasan ma'anan batul duk maryam ana kiranta batul fatima ana kiranta ma'anan batul da virgin ba wanda ya santa in ba mijinta ba shi ma'anan batul kira ne na girmamawa ne to sai kuka ɗauko wannan suna kuka sa to wannan muhimmi ne to tunda yake haka ne kuwa mata suna da haƙƙi su ma wannan masallaci su amfana da shi don sunan mace aka sa kuma su matan ne kuma mata iyayen al'umma ne yana daga cikin gode ma Allah kan masallaci yawan karatu daga ciki kuma masallaci ya ringa kai ziyara gidajen makwabta wani ba shi da lafiya daga masallaci ne liman ya ce mu zo mu kawo ziyara ga wannan dan abin sayan magani wannan muhimmin lamari ne yana daga cikin aikin masallaci liman ya samu to da wani wani ku je asibiti ko a cikin kumbozo ko nan dan maliki kaga wannan na farko a gida ne wannan kuma a asibiti ne a kai ziyara yana da cikin aikin masallaci yana daga cikin aikin masallaci a matsayin godewa Allah sulhu tsakanin mutane je ka karanta aya 114 a cikin sura ta 4 Allah ya ce babu alkhairi cikin duk aikin mutane sai kaza ka ce sai kuma islahi tsakanin mutane gyara wallahi da muna ba masallaci haƙi ai da ba mu je ma police station ba Allah akar makallawa ne ya ce kuɗi na bashi ba magana ɗan sanda ga ainihin dokoki nan da sai ku hutar da shugabanni ba sai kun je local government ba ku hutar da shugabanni daga wannan ɗawainiyar ku tsaya ku yi abin da ya kamata sannan daga cikin aikin masallaci ku haɗa kai da shugabanni chairman na local government hakimi da dagaci ku haɗa kai da su wajen ci gaba da aiwatar da aikin alkhairi yatsa ɗaya ai ba ta cin taliya je ka jarraba ka gani yatsa ɗaya ba ta cin da za ta hantsule kuma hannu ɗaya ai baya tafi ga masu tafi kuma silin tsintsiya daya baya shara kenan ga masallaci ga local government ga masarautar hakimi a haɗu wajen tabbatar da an dakile ɓanna a hana shaye-shayen ƙwaya ta hanyar ilmantar da yara a jawo su jika masallaci a ce abu kaza babu kyau ba faɗa za a yi ba yaranmu da suka sauka daga hanya kar a tsine musu la la la la la a ja su da addu'a shedan ne yake kai musu hari da wasu kabilu da suke su bata mana Kano to a ja su jika yana daga cikin role na masallaci a dakile wannan abu ne muhimmi sulhun da tsakanin ma'aurata an yi auren to sai aka samu rikici sau tari za a zuwa ce akar makalla ai a nan masjidin sahaba ka ɗora mana aure fiye da shekara ashirin da suka wuce mun zo da matsala kaza mu ce ok ina yake ku kawo certificate kuma su tabbatar ko je an yi haka misali to sai a yi gyara tsakanin su yana daga cikin hanyar gode ma Allah game da musu sannan kana bar masallaci da kazanta dan girman Allah idan masallaci yana da makewayi a daina zuwa a yi ba haya ba a flushing a kiyaye mu nisanci irin wannan mummunan halin sannan kai barawon takalmi ka ji tsoron Allah musalla muka zo kai kuma sata ka zo ko to Allah ya san ka cikin mu dai babu ko ɗaya nan in akwai to Allah ya san ka dai dan suna yi ne malam a zo sallah ka cuci mutane sun zo bautar Allah ka zo ka cuce su wallahi akwai wanda ya gaya min masallaci ya zo ƙur'anai aka zuba akan tebur la ilaha illallah amma ƙur'anin ya taka ya taka don ya kwance fanka ƙasar ya kamata a yanke ta ne ka ta ƙur'ani ko ba ka ta ƙur'ani ba Allah ya ce ɓarawo a yanke hannun shi je ka karanta sura ta biyar aya mai lamba talatin da takwas wasariƙu wasariƙatu faƙta'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba na kalan min Allah wallahu azizun hakim yan uwa musulmi a takaice kenan yanda ake gode ma Allah wanda daga ciki samar da masallaci kai ma an ka samu dama ka gina amma ka sa Allah kar ka yaudara kar ka yi ka'inci kar ka yi mago-mago ciki ya zamanto dukiya fiyo mai tsarki inda dukiyar ciwa-ciwa da sace-sace wallahi Allah zai daki fuskarka da abin da ka gina ba ruwan Allah ai sannan daga cikin gode ma Allah wato kan ainihin masallaci shine mai wato a karantar da haƙuri da juriya da akhlaq tattalin abun hannu sadar da zumunta na'am sannan a yi aikin gayya a tsaftace kwata a unguwa aikin masallaci na da yawa yana daga cikin aikin masallaci a kai ziyara makabartu a je a gyara makwantan da zan tafi za ka tafi da za mu tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة آل إمران كينان آية لدي دا تمان الدبير إقوى ما سجرما صلوا وسلموا على نبينا محمد سبع جميع اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بالكافرين وعليك لا بالمنافقين اللهم اجعلنا متقين منيبين على السنة يا رب العالمين اللهم ارحمنا نسألك يا رب العالمين أن تجزي الذي بنى هذا المسجد